gani Fatiha ɗaya na an zanna ɗaya ruwan lawa gaba uku magabatan mu da suka gabata baki da Allah ya gafarta muku اللهم صل على مولانا وعلى أولنا وأجدادنا وعلمائنا وأثرنا وجيراننا وقربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن فوقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم فاتحة ولا بابا ولا أخوة ولا ولا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فاصدار ما تؤمر والمكلفين إنك منا كالمستهزئين ذكر أن ذكرى تنفع المؤمنين اللهم أعذنا من شر الأعداء وكيد الكاذبين ومكر الماكرين وجور الظالمين وحسد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر الأشرار وأسد المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الأمم أن محمد صلى الله عليه وسلم ما أسلم بعدي وأنا أجي هنا بيان كم مكان صفر موسى يقوم مزرنا وسام الله تعالى ما تكي الله يسلمه النبي يتأول من نار جهنم والذي من تجني جلوت جهنم يجمع ذن الله ذاك جماعة مسلمين كل مرنجل من تجني وروي عن العامش أروي كل العامش
أن يزيد يقوم يجد الغوري يزيد بن وهبي نواب عن ابن مسعود رضي الله عنه يقوم يجد الغوري عبد الله جمع تقول سعالي من ذن الله يرجم الله ثبت أغريش قال يكي
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من تلك النار yace wannan wuta na ku wato wata da muke amfani da shi a nan duniya duk wani wutan da ga shi a duniya inda ake yin kira inda ake yin tukunya da inda ake yin motoci da inda ake yin na naga ƙarafuna da gidan biredi kuma inda ka ga wani wuta to manzon Allah ya ce yanki ɗaya ne a cikin yanki saba'in na wutar jahannama wato lokacin da Allah ya aiko malaika Jibrilu bayan an sauke wa annabi Adam a nan duniya aljanna yana ci yana sha ba wahala domin ta aljanna ba nema sai ci kuma a aljanna ba bayan gida ba bauli ba bacci ba kowane abu irin na kasa babu shi a aljanna kuma annabi adam ya zauna a cikin aljanna shekaru mai yawa lokacin da aka barke shi a nan duniya sai Allah ya ce da mala'ika jibrilu ya je wurin maliku wato shugaban wuta shi ne mala'ikan da Allah ya ba shi kula da wuta kamar yadda Allah ya ba kowane mala'ika aikinsa aikin mala'ika sarafilu na nasu ya buɗe ƙaho ne ya buɗe ƙaho a mutu ya buɗe ƙaho a tashi shi kuma malaika mika'ilu shi kuma nasu aikin ruwa sama ne ya raba arzikin da yake bayan ƙasa inda za a yi ruwa shi ne ke kowar hadarin na gari kaza na unguwa kaza domin wani lokaci a nan garin ai muna ganin a yi ruwa a jakar nan ba a yi ruwa ko ba a yi ko kuma a yi a nan can jakar nan ba a yi ba to kowane anguwa ko kowane bangare abin da Allah ya kaddara zai zuba ina hannun mala'ika ya fi ka yi Allah ya wani so ka wani ne kowane wuri akwai bakin da Allah ya diba na ku ne ku shi mala'ika mika ilu shi ne aka ba shi kula da ruwa mazala ce in ka ji tsawa ka ji an yi kula to mala'ikun da suke kula da ruwa ne idan wani mala'ika zai ajiye ruwa ba inda Allah ya kaddara ba sai su yi musu magana shi ne ka ji wannan cire ka ji kamar wuri zai hankali to ina kuma wurin mala'ikun azaba wannan mana ruwa ne suna magana kuma da ruwa ne domin annabi ya ce yanzu a bar bayan ruwa guda ɗaya da sauko na bayan kasa zai halaka duniya to mala'ika ne ke zuwa kai da aji sannan ya koma duk wanda ake nan nan ina hannun mala'ika mala'ika sai ka yi ma idan ka rabu walƙiya walƙiyan nan buɗe bakin mala'ikun da za su yi magana da suka buɗe bakin yau ina daga nan wannan haske din nan akwai ji a ruwan ruwa amma idan ka je kabari za ka yi ido biyu da haka kana kallo kana kallon su zan nan ya ce malaikun a malaikun kabari hakoran su na sama ya yi kasa ya yi kasa na kasa kuma ya yi sama in suka bude baki balbalin wuta da ke wuta kuma idan su ya fi rana ja lokacin faduwa rana kana zama na yi yin mace ko zama duwa ya yake zama tsoridar su ya baka ja haka wani ya kuma bari suke kuma duka wannan sai mun yi rubi da su amma kana yi wani zaman lafiya ka bi Allah almautu la ya zuru man kan sa'ada bar huwa ra'atul ra'atul liman kan raka dawo ko daka kowane malaika da aikin da Allah ya ba shi to shi malaika da ra'ayi duka wannan kowa ya san aikin shi ko me ya ga malaika me ya ga malaika da ra'ayi du me ya ga ni saboda ne ma'ana ke da ke hango eh to wannan ga ya mutu to shi a ra'ayi da yake karba ka ga mutane aka sa ba ya kuma isa wannan Isra'il ko ana sa Jibril ana sa mika yiro amma kana wani azaran yiro a ce daga yaro a so da azaran yiro wanda aka faɗa wani ma da kowa zai zai gana kaucewa to shi ne Allah ya kowar muraka da wuri da zai wurin maliku ya karɓo wutan da za mu yi amfani da shi a nan duniya shi ne maliku ya ce suna zuwa sai shi muraka da wuri sai ya ga wani wuta garwa sun wuta jihar nama kamar girma kwana ta biyu ta ce ko wannan gaba da wana ta ce jibrilu na baka wannan zai zarka saman bakwai da kasan bakwai ya dawo jihar nama shi ne ya sa abu ya fasa ya raba gida saba'in kamar da faɗa a nan ya raba gida saba'in aka ɗauki kashi ɗaya kashi ɗayan ma ya ce ba ne ce ba ake gaba ne mu je ka nuna min idan kake son arziki shi ne ya zo kan wani wasu manyan duwatsu suka ce a wurin kasar indiya din da ne tsakanin queensland da india a naka ajiye waɗannan ɗanɗankanin ɗanɗankanin wutar bayan an suka ce wasu kogi masu sanyi sanyi sanyi amma da aka je aka ɗora a kan dutsen wai ya ƙara hucewa ya narka dutsen ya koma jahannama wai wannan wutan ne wai ɗan adam saboda ba shi da hankali ke so a je lahiran mana wanda cikin wani daga da zai sun ke ho wai na yana na mene ne wai na mai raho ne ko jama'a ya yi allah zai maka magana ka dauki magana allah ƙarya ya yi manzan allah da aka aiko zai zo da ida sako ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ka ce ƙarya ne kama ya kamata mu akan mu fara duka wannan hawala da muke jin nan ba duka akan mu ne ba akan mutum ne da aljani iblis ma ya zama ta hota an je ana ma ɗan wutan azaba za mu ji a nan gaba in azaba ta yi azaba za ka zama cewa ai shi ya halakar da mu shi ne ya yi kaza sai a kawo jirgin wuta sai ya ce kun taɓa gani na kun taɓa gani na ma ana alaikum bi qur'ani illa an da'awtukum ko da yake ne ko daga salatu da mu'mini ko ruwa an fuka ko ko ta gani na Allah ya aiko ko annabi Muhammad ba qur'ani da zo ku ba Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni kuma zan muku alƙawarin ruɗi sai ka ku kuma kuka binawa kuma a ƙur'anin ai Allah ya ja kunnan ku ya ce inna shaitana lakum aduwwun ya Allah ya ce ba ta shi mu aduwa har ma wani aya cikin wata kashi ke cewa abhadu Allahu wa zurriyatuhu awliya'a ko wa lakum aduwwun jinsa da zalimin bala ya ya Allah zai ja kunnan ku ya ce maka ka kiyaye ka kiyaye amma ka ki da ka amurka bala yara wuri ne wanda ba maganar yankan hanzari jama'a musulmi yi kokarin kai yanzu mu gyara su abin da kaji Allah ya ce da kai bari ka bari shi ne zaman lafiyarka domin idan fir'auna duk da maza fir'auna wanda yake cewa fa qala ana rabbukum wa la alahu ina yake yau ina hamana ina namaruru ina qaruna ina manyan kafirai ina suke shi kuma ga dawo bayan Allah da kirki ina annabawa ina annabi Adam ina annabi Idris ina annabi Nuhu ina su annabi Sa'id su annabi Musa ina duk annabawa da suke labarin sunan ina suke ina ɗaya su yau ina shugaban mu annabi Muhammadu mulaukan waliyan Allah ina shehu Tijjani ina wani mutum Ibrahim mu dawo nan garin ina bakin salatin ina sai musa ina sai haruna ina sai malam baba ina sai malam yahaya ina sai malam sali ina sai malam malam suleiman ina sai malam gambo sai malam idi sai malam malam ahmadu sai malam ango sai malam abubakar mai gaskiya sai malam mai gora da gangare sai malam mai katuru duka wa'annan ina suke sun tafi ina suke kuma cikin su ba wanda ya tafiya suna nan a garin nan suna nan dama duniya gida biyu da akwai hawan gidan gidan sama akwai gidan kasa ofisiya ne in zama kan yin mutum a gidan sama ba gari shi ba ina na wani gana duka suna nan a garin nan da duka masu gidajen nan da muke yi wani da wani gidan shehu ne wannan ko an cin yanzu na farko ina yake ‘ya'yan zama da ya haifa su a ne Ibrahim Shehu, su Abbas, ko Hajiya matan babu matan matan matan da gina ko? Ina suke? Ina su Hajiya yarinya ‘ya'yan sa ne wanda kowa ya sani ina suke. Rannan mana nan mana da wata mata ta zama ta wata cijiya ta tambaya mu yara sanar kuma ka ce yawa. Sana alaƙa yana nan suka ce tsohon magana ta ce iya an yawon sanji ba ta ce to ibrahim ke ruwa muka ce babu a ran ne zuwa muka ce babu ta ne kira manyan manyan garin nan wanda duk sun koma ga Allah ita kuke da kuma jama'a ya ishe mu aya duk abin da Allah zai baka a duniya ko na ilimi ko na dukiya ko na menene kar ka mace akwai wanda suka sai ga sun wuce ka'alin yi kuna ko awalin ya kuma kamar ba a halittar ko kuma kamar ba zo na duniya ba yanzu wannan gidajen kuke gani gaba ɗaya ba masu gidajen gonakan ma da suke da shi da gonakan su ne ya zama gidan wasu ko ba haka bane yanzu ka je nan kasa nan da ba ci an goma mun ka ba waɗannan kauce gidan gidan su alaji su ayi hugo ina ga daga nan ba wani gida ko akwai wani gida sai kwasa an kauce nan kuma nan wani gida shi ma ba wani gida sai kwata sai dai wuta ne nan kuma kawai da gidan baba halilu wurin gidan magaji da rahu na kauta wannan shi ma ba wani gida to da ana ka gobe ko ba wata wannan gari kai kallon wurin kamar irin abin da aka yi irin gidajen da aka larka sai a shekara talatin bayan an tsarka ka zai hau za ka da iyali sannan ka ka leƙa kuma ka yi gabas ka haye wannan kwata ɗin nan ka shiga cikin wannan kwata su da akwai kurmi ne ko akwai kurmi biyu akwai kurmi uku duka akwai yanzu wallahi tallahi idan za a rufe idanka a ajiye ka a cikin wannan wuri sai ka ɗauka cewa kana wani ƙasa ne to duka wannan jama'a ya ishe mu aya har mu bari rayuwar duniya ta ruɗe mu shi ɗan zai ce kuna ta zaki na kun taɓa gani na ana ta nuna wani wani an fuka ku ku jama'a wannan bauta da ake gaya mana shi wannan wutan da ake da bandanan duniya ka je kai kallon yau da ana irin babban wutan nan da yake yake na babban na cikin daji din nan za ka je da kai su ma yana fara kan ku wannan ya faru a kan mutane rikewa suke yi yanzu kwanan da a cikin garin makwarci abin da na wuta ne ko da ruwa ko ya samu damuwa mutum nawa ya kashe in ka zo kunna soke shi ke nan magana ya in ka zo kunna prince zuwa abin da hannun ka ya ce kai ka ka tafi yana wannan wata kamar wai a cikin yanki ɗaya ne cikin saba'in na wata jihar nama kuma a daga ta yi kiyama ta yi idan an ruwa yi misali mu na aljanna muna gaba za mu tafi aljanna manzon Allah yana jan sallallahu alaihi wa sallama wutan duniya ne rinka bin mu yana cewa kun ci amfani na a duniya kun dafa abinci da ni kun dafa ruwan zafi da ni kun yi kaza kun yi kaza don Allah ku taimake ni ko a hamma ta kusa ni ina da ni kuwa ha wale ne za wale ne za to dan Allah malam kai ma hukuncin ina ne kai ma hukuncin ina ne muna tare muna tare muna tare Allah saka da rahimi kai ma hukuncin ina ne ana jan kullun mu ko mai jan kullun na jama'a manzon Allah ne ba wannan a duniya muna da masoyi irin manzon Allah ina da wani da ba muna da wani masoyi irin Allah Muhammadu za ku ji a nan gaba idan an zo an mutu da fatin hawan wuta hawa kaza mutane kaza ne hawa kaza mutane kaza ne idan an zo kan jahannama jima'i ta maso wannan kuma sai ya shuru sai ya kai shuru sai ya Muhammadu ina da kunyanka sai farani sai ce to ta jahannama nan za a zuba al'umman ka ba sai ya samu manzon Allah zai kuma sai an zuba ruwa ya farfado saboda ya ji an ce al'umman sa za a zuba a wurin sai ya kwana uku baya fitowa sabai suka ce ya fito sallah yana gama sallah sai koma cikin gida sai ba za a koma sai da kwana uku sai da bakar ya zo a ba shi dama ya ga annabi ya kace ba dama annabi ya ce masa ganin kowa sai ni umar ma ya zo bai san ganin kowa abdurrahman bin auf shi ma ya zo bai san ganin kowa suka yi gare ya ta fadima to fadima ta taso ita ne kadai ta ga manzon Allah ku jama'a duka wannan ba da ake faɗa wannan nan ba za mu duka hadisi a gaba Allah ka ba mu sa daga wannan wutan da muke amfani da shi kashi ɗaya ne a cikin kashi saba'in na wutar jihar nawa kawai mutum ya ce ka ba komai wani shehu shehu ya lamu ce ka wani shehu wani shehu inda akwai da lamu cewa wai kamar da lamu ce mana a manzon Allah bane wannan magana ba bacin manzon Allah ne ba lamun cewa shehu ka kina shi da kuma magana manzon Allah shi ma sai wa zara ta wane ne da da ma ga zara ta wane mun wane ne Allah Muhammad kuma dukkan mun nan mun je wurin mu zara ya fice wurin kiyayewa mun so mu ya fice wurin kiyayewa jama'a sai kun ko ji tsoron Allah ko amma mu yanzu ga shi nan mun zo mun tattace kaga mutum ya yi azkaru da duk mutum da ya azkaru a hannun shi da wannan musa kaga yana son giya ko yana son ganye ko yana iskanci don Allah wannan almasan shi da musa ne kuma ya yi azkarun da ake nema in gaskiya ne a wannan gaskiya ne za a waye ko da fara yi ba sai ba da fara yi ba ko sai wani ba mu gani an ce wanda daga ba ce gane ne ruwa abin da bai kashe ka yayi ba sai ka zo ka kirkiro ka ce wai wannan shi ne tafiya kuna harkar da ya ɗan mutane ku ce wai ana makurfa ne ana makurfa da fari ma sai lahira ku sai lahira sai lahira ba ya ba ya ba ne ma ne ina da wannan na mutum sun yi gaba muna nan ba mu yi ba mu yi ba kuma ko yanzu ko an jima ko gobe daga jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wai har da kuma na wa nafsuhu Allah yana tsoratar da mu azaban sa mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah ba akwai wani bawan Allah ba lafiya an kai shi asibitoci da yawa bai warke ba an kai shi wuraren magunguna da yawa na gargajiya bai warke ba ciwo na gaba ba ya ka ce alamar da hijira sai yan uwar suna shawara suna cewa to yanzu ya za a yi wasu ka ce kada an yi magani a bacci da Allah kawai a sai yana ji sai ce don girman Allah kar ku bani da Allah wallahi ku kuma da shirke ne zai yi kuma rana zai walu to a cikin sai wani su ya faɗa ka mu a wani a je wani salama da yake fi Allah ana inda zan ne abu biyu ni da bawa na yi tsammace da suna na a wuri ta da dai kuma ya maganin kuma sai Allah ya ba shi lafiya amma kuma daga baya ya mutu kuma domin ni komin jiran jiba ko ka ji an fi an zaga na wani murna an zaga da ayin an samu sauki mutuwan nan nan ne وإن إنت على فرقوم الخير بعدها فلا بد من يوم تسير إلى قبره. نعم. وقد خرجوا an tsara maka dubu biyu ya zama nawa dubu uku wadannan ne mutum zuwa sai ka hanci mutumin nan a saman makara an ɗauka ina za a kai shi yau wadda an tsari biyu kurkuru ko mu zaka da fatin ila bai da turabi Allahu akbar wa yuslamu fihi ma'suran wahidan arabihi duhul al-idrabi وبعد ركوبه أقرات سيحا يعادى بين أعناق الرجال إلى قبر wani koma kuka da kuka ila ga wani ko za ka ba mu ba a lokacin wanda kuka a zama makara ana nike keniya in wannan sun ɗauka sun gaje da rinka ba wa'annan ga shi na an mutu a zo da zai kafani bayan da ya hau motoci kuna salamu alaikum ma yana kawo da kai ko ya sa hula a gaban goshi ko ya ɗaga glass ya kunna AC ko ko ya sa irin tintif ɗin nan irin glass da bakin nan ba za ka san nawa ya fi ba yana tafiya ko yana tafiya wani tintintinti motar na wani irin numfashi yana wani jiki da kai yana hura hanci yanzu za a gaishe a saman mazaje kuma ana yawo da shi ina za a kai ne kabari ko kabarin ga shi an tauna kasan da yake gabas sama an sa shi a yamma ko wanda yake ciki kuma an sa shi a gabas ba ya sa sai an jaddara ga ganye an zuba a jere ba ake jira suna gaba musa kuma idan an zo duk wani ihun da yayan ka suke yi da yan uwanka da waye da wajen da ƙarya ne tun da ƙarya ne jannan kana da suke komi zafi ana yanzu a zafin nan ko da sai ba ta bayan gabari ba komai a gabari ma a sa ka a cikin wannan rani a wannan zafin a tashi a baka karamin bala'i ne karamin bala'i ne balle kuma akwai masibobi akwai bala'o'i a cikin wurin ana baitar fiye da zulmatu ko ana baitar dodi ana baitar kaza ana baitar kaza tare da sai alaka kenan shi za ka je nan turo gawa kar a sa a cikin ainihin ramin a ajiye shi a wannan shafira din nan kabarin zai magana da shi za ka ba mu fa ku jama mu ji tsoron Allah kun ji dai wannan wuta na mun na duniya yanki ɗaya ne a cikin yanki saba'in na wutar jahannama mu ji
ولولا أنها لرفت البحر برتين yace wallahi ba domin an sa wannan garwa ta wutan nan da aka ɗauko cikin kashe saba'in din nan an sa a cikin manya-manyan teku har sau biyu ba
لما أنتفأتهم منها yace wallahi da ba za mu iya amfana da wannan wuta ba ba ta amfani wa to da Allah ma da yanzu ko wannan wutar da muke ganin nan inda wanda aka ɗauko daga tankayen jini aka turo zuwa gidajen mu me zai faru amma ka zo da aka rika saukewa a sauke a nan a rage ƙarfin shi a sauke a nan a rage ƙarfin sa har yanzu sai transformer ko daga transformer ya gangaro kuma ya zo gidanka a gidan naka ba ka ba a jikin mita ko bayan mita ma akwai wani abokin wai control ne ne control point sannan daga wannan kuma ya zo cikin ɗakinka a ɗakin na kuma akwai kushi da kuna hagu shi kuma an sa roba saboda na gaba shi naked naked aka fara kama duk da haka ran da aka fara bata rana nake ba ruwa yanzu ko gidan da ake saka biredin na aka sai a tura haka ka yi minti biyu dala
ko wucewa me zai faru ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ya mana gaba Allah ka tsare mu wannan azaba amma jama'a musulmi in kana neman za- zaman lafiya wani kuntu su yi kunan lahani Allah ya ce karkabi mu sun kuce kuna son Allah kuna Allah ya ce ku bi annabi Muhammad su abin da Allah ya ce ka bari ka kanatu kanatu a same ka kulli a kullaka ka zama yadda duka umarni za ka same da kuma da kake so Allah ya kare mu yace ها وقال المجاهد mujahid yace إنا ناركم sani هذا cewa ita wannan wuta na ku تتأول من نار جهنم to ita kanta tana neman tsari akan wutar jahannama to jama'a ma da bakin ji ne ke kuma yan wasa wace zai kai ka ce wai kai ba komai ai ana ku yanki ba ku yayi isa manzo Allah ne ta maganar wuta ne ta maganar kiyama sai a ga yana kuka saboda shi ya san menene amma mu ba mu san ko shi da rubutun ana magana ma yana dariya in ban da wuta ka da ganin saniya na dariya ka da ganin tinkiya ko rago ko akuya ko bulkuru kuma dariya ka da gani ka da gani ba mai dariya sai dan adam ba mai dariya sai aljani ne نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم manzala yace وإن أهول أهل النار عذابا bari ma ku sa ku ne wani wannan magana daga bakin da baya gariya bakin manzon Allah annabi yace zan tafi lahira نعم idan an kai yan wuta wuta Allah ya sa ba mata آمين.
Allah ya sa ba mata ji ko insha Allah ba mata yace to wanda ya fi kowa saukin azaba نعم wanda azaban shi ya fi kowa sauki ya fi samun sauki in ji manzon Allah نعم من رجل في رجليه في رجليه نعلة shi ne mutumin da za a sa masa takalmi na wuta من نار takalmin na wuta ne a kawai amma يغلي jikin ba kuma ba takalmin wutar kawai za a kalamu ne يغلي منهما دماء دماءته دماءه دماءه إيه. نعم ita amma saboda bala'in takalmin injiran zan Allah ƙwaƙwalwar kano wanda aka sa rufe wannan takalmin zai ringa kurkura ina da farfasa
فأنه من رجل مستوى murjilin ne ko na annahu murjil ita in yana da farfasa za ta ita kasan tukunya yana da farfasa kan wuta dana yake yi irin tukunya da aka sa a karshe nan ya yake yi kul kul kul kul kul kul kul kul kul kul in ji manzon Allah saboda bala'in takalmi ba kawai takalmi ne kawai ba kuma mai lauda ba takalmi ne kawai lauda amma kwakwalwar kan jami'a zai da farfasa yana ful ful ful ful saboda masifa ne وأضربه حمر حمران wa wa azara ku ne ko نعم ko rasa wace fa yana zuwa wani lokaci yawwa wa ga za su mu ne jamrun gwamnan haƙoransa haƙoran za su yi zartar sai zama kamar ruwa sun muka duka daga bala'in takarwar ne wace farihi labu kuma leɓar sana wurin bakin zai daga fitar da barbarin wuta ni ne rani shi da hanyar
wata hariju a hasha'ahu a hasha'u badanihi sannan kuma kayan cikinsa zai ringa fita ina kulkula ta ƙasa tsakanin nan wurin gwiwa gwiwar zai fice kayan ciki ina ina zuwa ta wurin la ilaha illallah
ni kadamihi shi da hanyar
wannan
zuwa wata wala wa inna hum yadu
a'a kun ma maka ta wata ba mu kare ba ba ma ta yi uri
ni ni kadamihi ni kadamihi ni kadamihi ha so ai ma amma da ka da yawa ai akwai ba ma ta yi uri jauro da kuma ne
ni kadamihi suna zuwa wala wato abin da manzo Allah yake faɗi a nan kunnan dan wannan ga manzo shi amma kullu kunnan ne zama ga wasan wuta na haƙora ga wasan wuta idan su kuma ya zama jazir ga wasan wuta duka daga bala'i takalmin ne in ji manzon Allah wa innahu min ahwani ahli an-nari azaba amma kuma shi ne ya fi duka ɗan wuta sauƙin azaba amma kuma shi a wurin shi yana ganin ya fi kowa san bala'i to ina wanda aka jefa shi a wutar gaba daya ta cinye fatan ta cinye naman ta cinye kashin ga kuma kunama na harbi maciji na tsara ga mala'iku kuma sumun bukumun umuru suna duka in sun da ke dan wuta sai ya nutse tafiya shekara dubu saba'in kasa wannan wata ko wacce in ya dawo su ƙara duka sai ya koma tafiya shekara dubu saba'in
na dare da rana bala'i ake yi
قال حدثنا محمد بن فارلي yace Muhammad dan Mubarak yayi mana hadisi قال أنبأنا محمد بن جعفر yace Muhammad dan Ja'far yayi mana ya ba mu labari قال أنبأنا إبراهيم بن يوسف Ibrahim dan Yusuf ya ba mu labari قال أنبأنا أبو حفصي
Abu Rafi ya ba mu labari عن sai سعيد kuma ya daga Sa'id عن sai قتادة kuma daga wurin Qatada عن أبي أيوب الأرضي إبزي to daga Abu Ayyub al-Jilzi عن عبد الله sai kuma daga wurin Abdullah بن مسير
na
ابن
daga Abdullah dan Umar sahabin manzon Allah ابن kuma آدم dan sahabin manzon Allah ابن آدم wato an amurka da Abdullah ya yi daga wurin Amr dan As رضي الله عنه da Allah ta fata gare shi قال yace إن أهل النار يدعون مالكا to yace yan wuta za su kira maliku maliku za su ta wannan zikiri shi sa a nan duniya an ka yi zikirin Allah ka je ka yi zikirin maliku a nan an ce ka yi wazifa ka ce yana da wahala ko ba za ka yi ba ka samu lazini ka ce wai kai da za ba a kowane wata yi ko ko jama'a muna kira tun a nan duniya kana da hali in ba ka dalika yi kokari ka shiga ka yi kokari Allah ya saka wa shehu Ibrahim da alhaji Allah ya saka Allah ya saka wa shehu Ibrahim da alhaji sai da amma ga mutum da yake so ka shehu Ibrahim ina ba mu mamaki ina ba mu mamaki ai a hairar da wannan baban Allah ya muna a Najeriya bai kamata a ce wa samu ɗan Najeriya yana zabi shi ba yara kayanka da nauyin ba kwanu ke marabaru to idan wanda ya yi zikiri a nan duniya zai je ya yi zikirin maliku maliku wa ƙalu ya maliku da ya tsobi alaina rasu ko mitar ba innakum makihun za su ga maliku lokaci ma za a mutu to ba mutuwa azabar da aka yi na yau na gobe zai zika na yau dubu saba'in na jibi zai zika na gobe dubu saba'in kullum azaban yuba abul azabu kullum ana rubanya azaban za ka jama'a mu kula da zikirin Allah masu yin zikiri za mu je su zikiri a inda ba lada ba na gobe za su kira maliku maliku ne فلا يرد عليهم أربعين عاما sai an shekara arba'in maliku bai mai musu da amsa ba la ilaha illallah suna kira yana jin su sai shi yana kan kujera a yau mutu kan kujera na haka ke zaune a cikin wuta an mutu kujera gabjejin kujera na wuta ita kanta wutan tana tsoron shi الله أكبر in yi zaka wuta tsawa sai ta kama kai kanta da kanta shi ne abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana mai tsoron hadisi yace bayan an yi misali shekara dubu talatin da shida yan wuta suna wuta bala'i ya yi bala'i musiba ta yi musiba mu kuma aljanna muna nan muna morewa Allah san ma ta yi. Inna lil muttaqina mafaza adaika wa anaba wa min wa kawaiba atraba wa ka'san ya ba la yasma'una fiha nadran wa la akraba jaza'an min rabbika ta'an hisaba Allah ka ba ma cikin aljanna muna kan gadajenmu kowane gado guda ɗaya akwai shimfiɗa dubu saba'in kowane shimfiɗa yana canja kamanni a cikin awa ɗaya ko dubu saba'in a kowane gado akwai 'yan mata gaɓaɗe sa'o'in juna maman yana tsaye tar kuma komai a jikinta zar idan nan 'yan manya-manya bakin bari baki wani farin fari fat in takar zai kasa dan maka wani kasa iyo haka sai ka ji ka tafi mala kuma ga shi matan babu warin baki ba zai wuce da baki da wani wajen abu za ka ɗan sa hace ka ka ji wani buki ya ya ya kule ka babu an musan su ba gashin hamata ba gashin mara ba sa haila ba haihuwa ba zai ta jinin biki duk wani ƙazanta da ta sani babu a jikinsu wa azwajin mutahhara mata ne wanda saboda kyau kana kallon cikin ka a cikin jikin kuma kana kallon farkon jikin da gashi ina kaiwa ina dawowa kuma Allah ya maka ita daidai hannunka in ka nika hannu kan maman da daidai da cikin hannun da girma ba kuma bai yi gane ba duka wannan Allah ya shirya mana albarkan wane ne albarkan manzon Allah annabi ya ce idan idan idan kallar janna ya kama moran mata da sai yayi bacci shekara da wani da baka ba saboda ni'ima Allah ya bawo Allah ya bawo kuma sannan kai marmari da kayan marmari sai ka ta gabanka in ka kwarari za ka ji zakin nan a yawa kawai ba magana wata ya ji an sai doya kasuwa an so kibi an sai nama an sai waye barkono waye a'a kawai kana so ne kawai wani hunki ya ma da shawo idan kai wani mai ne za ka ko ce ka ma miyar wake in kai a rago ne ka ɗinko miyar miyar rago in kuna ji da kuma ga rogo ga ko sai ga gaya in ba da wani yin ba jiya ya kuwa kafin a duniya ba ni da wani kuwa ba in ba hauke ne kuma kuma miyan kuka in ba yana ne kuma amala miyan ayo in ba ji kuni ne ba in ba ji kuni ne kunan laji kowa kowa abin da kake so a zuna jira ka ba kuma abincin aljanna in an ci ba bayan gida ba gauri da ka ci ka ƙoshi da kai jiya a ya taba abin kuma yanzu kana marmaron mangoro ko wani ɗan itace kana kan gadonka zai gangaro har inda kake ka sa hannu kana kamawa zai sauka a hannunka in ka ta amma wurare ka ta ka ta kuma ba ya ɓata hannu zai zuba da shi riga in ka ta ka ta kuma ba zare da zai kama haƙuri kana ta in ka gatsa wannan daɗin ji daban in ka sake na biyu zaƙin ji daban in kai na kuma zaƙin ji daban wala ala ji da wani gaba ba amma kada in idan mun bi annabi Muhammadu bayan ka gama shan mangwaro wannan dan kankani sai kwallon kuma sai ya buɗe sai ka ga kaya kala kala kala kala guda cikin mota wajen duka na kare kuma sai ga wasu ɗan mata suna fitowa daga ciki duka na kare annabi ya ce talaka wanda ya fi kowa talauci a aljanna yana da ƴan mata ƴan mata dubu hudu zaura kuma irin wanda mamansu nan ya ɗan cibe tsaye ko cibe sauka ba dubu takwas ga kuma hurin in guda ɗari ga zuba guda ɗaya kuma ɗan aljanna talaka shi ne za a ba shi faɗin gidan da ke shekara shekara abin misalin faɗin duniya gobe da Allah mana ko faɗin anguwan nan aka baka ya zaka da shi ya zaka da shi ku duka wannan Allah ya tare da mana amma in mun bi إن للمتقين وغابة عدائره وأنابا وكواجبا أترابا وكأسا جهاقا ومدى إلا إن لا يسمعون فيها لغوا ولا جبابا كجاء الجنة وليا فلا بك وغير لباسا إلى فيقاتي أو جاء الجنة أو يدخل به ما تنكري ما هيروا فلغة ننكر ما تنكر ما تنكر أو أصنع نعم yadda mata suke kuma a nan duniya ko kuma mata aljanna kullum suka waye gari suna jin jiya kyau idan aka waye gari gobe sun fi yau kyau kullum kyawun su yana ƙaruwa ne madana yanzu wanda ya wuri wata suka shekara arba'in ko shekara hamsin yana launi ake yi launi ne sai ga ta wuce yana buga wata duk da jiki ba zai da zuwa ta zama ta da horo na da yana ji da ko sai ma ne sai haƙuri Allah ba mu sa to jama'a akwai da abin da manzon Allah yake faɗi ita wannan wuta ne
ثم يرد عليهم sannan kuma shi ma ne kudin ba suna ta kira ba sai an shekara dubu arba'in da ya amsa musu ba shi da muke hadisin nan na da abu da ibn ibn ibn mas'ud sai an shekara arba'in da abin nan talatin da shida sai mala'ika jibrilu sai ce ya ubangiji ina so ka yi min izini in kai ziyara wutar da in zo ta yaya yake sai Allah ta je kana yi maka to zai zo yana yawo zai ringa jin wani yana yana ya hannanu ya mannanu ya hannanu ya mannanu shekara dubu uku ya kawo dubu uku a kan dubu talatin da shida ya zama nawa eh ga talatin da shida ga ga dubu uku ya zama nawa dubu talatin da tara sai zai faɗi ga Allah ya Allah ina cewa ya wuce na shekara ta uku ina jin wani ina cewa ya hannanu ya mannanu lalace eh wani ne a cikin al'umman hadisi na Allah Muhammadu wanda bai bi ba na sa ake masa azaba shi ya Allah ka bani ceton sa mana shi Jibrilu ka je ka cewa Maliku ya baka shi sai zo sai ma duk da ce masa me me faru ya ce Allah ne ce zo wurinka akwai wani bawa ina nan yana ta kiran Allah yana ya hannanu ya mannanu ya ce zo ka bari ma duk zai shiga cikin wuta lungu lungu sako sako zai bi ko ina sai ya ce kawai dubu da ga mutumin nan ba yar mama zuwa rayu sai da wuce wurilu abin da fasa yara ya so shi ne na je na yi yawo ko in je ka wata shiga na shiga ba ban gaisa sai su wuri ne dawo ya fadi ga Allah sai Allah ka je ka ce wa malin ku yanzu na cikin rijiya kaza a rijiyar ma a gindin itace kaza a itacen ma a cikin lungun itacen da shiga mutum yana na hudu nan da nan zai kurɗa ya kurɗa ya kurɗa sai zai same shi da macizai da kunamai sun lullube shi ya zama bakin kiran wuta ya cinye naman jikinsa ya cinye fata ya cinye ƙashi sai hanci ne kawai ke ya hanna ya wanna malin uba ya kama shi girgiza in girgiza wayannan macizai da kunamai zai zube mutumin sai ya firgita sai maliku wani azabar za a ƙara masa yi ba sani ba an ce in kawo ka sai a ɗauko shi a fito da shi amma lokacin da ake fito da shi nan ba wasu rayukan suna mannewa a jiki saboda sun ga alama za a wajen da shi suna manne sai daga sa'a wani ina ture su ina ture su sai Allah ce Jibrilu halinsa a duniya mugu ne baya son yan uwan da aka amai da shi kai abu sai an ƙara shiga zuwa rayu kuma sai ƙara dawa da shi ke Allah ne a yi hakuri to a je a tsoro shi ya zama kamar gawayi to akwai wani koki wani ɗan korama ɗan rafi ne tsakanin aljanna da wuta ana kira shi ma'ul haya ko shi a cikin hadisi ko sai a zuwa jefa shi a ciki ana jefa shi kuma sai ya fito saurayin kyakkyawa ɗan shekara talatin da uku kafin wuyan aljanna Allah ya sa haka Allah zai mana halitta shekaru irin na annabi Isa talatin da uku ne kuma Allah zai mana kyau irin na annabi Yusufa kuma Allah zai mana tsaro irin na annabi Adamu za a ba mu kuma cikin halitta jiki irin na manzon Allah sannan kuma za a ba mu murya irin na annabi Dawud za mu tashi ba gero sai dai gashin baki gashin baki ma ɗan siriri haka ko da ka mutu a nan duniya shekara a yi da wani abu ne za ka zama aka dawo yawan boy za ka dawo saurayi kuma ba gero ga kanan kyakkyawa Allah ka ba mu sa to shi ne shi wanda ya rawaito hadisi yake cewa ya Allah in ka kaddara zan je wuta to kasa ina cikin masu shekara dubu arba'in a cire wanda ya shekara dubu arba'in aka sai biya kowa samu sauki to ina wanda aka ce ya dawo mu kenan har abada Allah ya kiyaye mu to kun ji anan la fi kira maliku maliku maliku shekara dubu arba'in daga baya sai ya yi ne kuma raddu alaiki daga baya sai ya tura sai ba su amsa innakum makisuna kaje ga ya wuta kuma shiru kuma shiru za ku da wani har abada na kuma ke so na za ku da wani har abada ya'ani ma'ana da'imuna abadan za ku da wani a wuta har abada Allah ka kiyaye
na thumma yad'una rabbahum daga baya kuma sai ku kuma kiran Allah Allah Allah Allah ba kuna yin abu zai ba kana kuma muna aikin manzo ne ko to za ka je ka yi inda ba na da ba na gode muna kiran yan uwa a cikin cikin daira Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah, Allah, Allah, shekarar jiguwa.
ربنا أخرجنا منها أولئك ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون هم. يا الله عدته أما إذا موضوعيا إذا من خير عيك إذا وقت هكذا وأوصلنا على من تسكم لا تقوى لا فلا تقوى فلا يجيبوهم بقدار ما كنت الدنيا ما كانت الدنيا كانت الدنيا مرتين ba za a auza musu ba misalin shekarun doya kuma shekarun duniya ko biyu haka ya fita wannan rabbana akhrijna minha wa in udna wa inna zalimun a fi ta faɗa fi ta faɗa fi ta faɗa yo ba mu ce wata tsala na'am laktabu fiha wa la tukallifu kan sai Allah ya ce ikhtaru fiha fi kaza malaiku mun su kan ƙarin magana da yau ba aiko muku annabi Muhammad ba dan Allah ya aiko ba ran da annabi zai bar duniya a wasiyar sa ba yana ce Allahumma hal ballagtu ba bai fara ba dan Allah bai isa ba yanzu a duniya akwai mai cewa bai ji sakon manzon Allah ba Kasa Allah ya nuna gata ya ba mu annabin da ya fi dukkan annabawa ya ba mu mai matsayin da ya fi dukkan masu matsayi ubangidanmu ne kadai yake ce Allah yi Allah yi shi ne kadai ne ce Allah bari kuma Allah ya bari ubangidanmu ne kadai shi ne wanda Allah ya ba shi matsayin su abinda ya yi sai Allah ce ba shi ya yi shi ne ne an yi hannu mutum ya Allah ce na da zai ba ya gonaka inna ma ba ya gonaka hayar da an je yaƙi yaƙi muka sai ya watsa Allah ce wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah hali harama an yi hijira an bar maka za a tafi madina saboda annabi ya koma madina Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa min wa rasuli annabawa kansu in kiyama ta yi sai an dangana da ubangidanmu dole ne wannan dole a ce da mun iya dole annabi adam za a zo shi a masu ya kwalmiki annabi nuhu shi ma mu je sai na annabi musa annabi ibrahim annabi isa mun zo sai sai an an kulle akwati da makulli zai mu hudu a dan mahuri za mu ce ba zai yi wuce to yau mahudin aljanna ba kowa bane annabi muhammad ko ka ji bawan allah muna don farowa da ya gan mu kace a halar a halar lalai lalai al'umma ta menene mu kace to kace ana laha ana laha ana laha kaya na ne kaya dama matsayi na ne matsayi na ne ku ji wani soyayyen da ya mana su annabin da Allah ya aiko an ba shi abin da zai roƙa a ba shi ko duka so roƙa na duniya amma shi ubangidanmu saboda ya san abin da zai faru da aka sai ya roƙa ya ce a'a shi na ce abin mu da da kiyama shi da ceto shi da ceto in ba dan ya koye ba da rabu sai wahala shi da yawo ya fada ce san tuqi wa fa'ati shafa shi za ka tashi addu'a ran uwa ka rinka roƙon Allah lahira bai da duniya domin lahira bala'in da ke lahira ina da yawa Allah ya yi shi ne wani bawan Allah a wani zamani na annabawa ina bin Allah sai Allah ya ce wa annabin zamanin ya faɗa ma wannan bawan Allah Allah ya ba su sa na addu'a guda uku duk abin da ya roƙa an ba shi addu'a guda uku kamar yanzu misali a cewa ba ku da ra'ayi da guda uku ko ba yi ana yi ko ko kuma a ce an ba ka sa ba a ji ma'aikata ka wani ko to sai annabi sai kira ki ku ga abin da Allah ya fara maka sai to kamar ne zan je shawarci mata ta a gida to kawo kuma su mata annabi ya ce duk wanda yake bin shawarar mata an ga mai me da me da zai yi ne akwai shawara haka da baka shawara amma ba duk abin da ka raka yadda ba kika ta ce to me gida tunda an baka wannan dama ina so ka bar daya a ciki ka roƙi Allah ya dawo da ni kyakkyawa in zo ba kamata sai daga hannu ina addu'a sai Allah ya canza halittarsa bayan an canza halittar
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
alhamdulillah shi kenan sai ana canza ta sai ta ɗauki daga sai ya ado adamsa ta ce ba ma ina zuwa ta ce kaga kayi kama da wani zama wa rafi ka san mata ma sai ce to ya Allah ka canja ta koma ta zama gini ka ce ko ta koma gini ya'yan suka kewaye suna kuka da a cikin addu'a sauran nawa sauran ɗaya zama da ɗaya sauran ɗaya ya'yan suna kuka kuma ce ba ba idan ka bar ta haka ba za a rasa wani dariya sai da ba su ya Allah ka dawo da ita matsayin ta na da sai ta dawo da ita gida da ba don yayi ne me dawo da ƙari mace kasuwar da ya ce wani zuwa da za ka yi ko alheri za ka ma yan uwan da zai zama wada wa mata ba za su yadda ba su kullum yan uwan su ne iya yaro za su ce ka ɗauki abu ba za ka ba ya kuma ka kuka ba wani ƙanin da ko ɗan uwan da ba a ko kullum da daga ai duk wani kamar da aka yana za ka ba wani shinkafa ko gero ko wani abu sai ka yi ta ƙoƙarinta gidan iyayensa ko ba ka bane Allah kai wani gaba kusan kuma lokaci kan da goma ya wuce ko ba a tambayi ko to Allah za mu damu dace sallan na gula raka shida bayan fatiha in na hanzar na guda ya kuri ya hudu in na hanzar na guda ya kuri ya hudu da kuma duk ba ta kawo kuɗi ɗari uku da saba'in a za a cikin aikin masallacin juma kama a rana wata ma. To, a tsira akwai wanda ya ɗauki alƙawari zai gyara mana wannan da zai yi ɗin nan. To, Allah ta ga mutu da alƙawari, amma ya ce bai su a wata turai shi. Allah ya san abin da zai kashe su. muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma akwai matan babban ladanin mu hajiya mai riga ta aiko mana ta burma babban gashi nan ana zaune a kai saboda wannan karatu kuma ta ba da litan mai ina za kai litan ashirin ko daga ashirin ne ashirin ne ko ta aiko da shi a rinka zubawa kaɗan kaɗan ana yin karatu Allah ya saka musu da alkhairi bukatun sana alkhairi Allah ya biya shi ma wannan bawan Allah ba sai bin alkhairi Allah ya biya shi dukkan da ya taimaka wa addini to yayi wa kansa ne za ka muna kira ga al'umma wanda Allah ya wuce sabarwa ya rika da mutane yawanci suna zaune a ƙasar ne ko buhun da ake yin mele ne buhun musulunci din nan ko shi aka ɗauko a kawo zai yi amfani mu kuma Allah ya hore a sai ka gurma to ka sai ka baya ka amfani abin da yake hannunka muna fata Allah ya sa mu gama lafiya wannan wata da muke ciki bayi da Allah yake yanta wa Allah ya sa muna ciki Allah ya sa muna ciki ko ko iyayen mu mata da suke hidima a cikin wannan wata Allah ya saka musu da alheri wallahi mata suna aiki za ka kawo abin da je ka zo ka ajiye musu amma ga rana ga zafi cikin amma bayan Allah nan suna nan tun daga sallar azhar wata tun mata ne suna nan su hada wancan su hada wannan sai ga da gida ya ce ina so a man tuwon shinkafa ina so a yi man wara ina so a man kunan daka ina so a soya man kosai ina so a man dan wake suka fi kadai ba kuma ita kadai amma haka za ga bayan Allah nan su yi wannan su yi wannan su yi wannan kuma idan an gama buɗe baki kuma ba su fata buɗa ba na kuma haɗa kwanaka kuma a cikin zaune ne wata ma duka a lokacin za ta yi wanke wanke sannan kuma in ta gama kuma da asuba a lokacin da ta sallan asuba kowa na kwantawa ko suna nan suna shara a tsakar gida su haɗa wannan su haɗa wannan ko iyayen mata Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kuna da alkhairi amma ko kuna da tsiya muna fata mu da ku baki ɗaya Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah wa dan mutum gabata Allah ya gafarta mu in ta mutum ruwa Allah ya sa mu da imani Allah ba mu yi mata bi da imani to akwai hajiya umma ta ce wannan kwallo da yake kan mu nan Allah ya saka mata da alkhairi to duk abin da mutum ya gani dai ana bukata a wurin karatun nan ka bayar ka amfani abin da yake hannunka dukkan mu nan masu daga Allah ya ba da lada kowa ya daga hannu ba ta ya fara da fati ba sun mu na alkhairi zahirin mu fadin Allah ya biya mana da Allah mana da wasu yi zuwa gare ka da farman shugaban mu annabi Muhammad kowa mu yin Allah ka ji wa sanin bukatun mu Allah ka biya mana wannan zafi Allah ka mu sauƙin sa Allah ya ba mu ni'ima Allah ya ba mu ni'ima ga ruwan nan yana ta yawo wa sai an yi a Katako an yi a Sharri an yi a Abuja an yi a ina ne a an kwanan nan ba ko garin Tukunawa sun samu ba amma wannan ga ta ne zai zo ba ya Allah muna roƙon da ba mu rijima domin gaskiya zama da harkar cikin nan duk wanda kafin shi kafin ya kau in ba jin azumi ya zama to da bane wallahi wallahi ba za a yi wallahi akwai wani inda za a ce azumin nan daga dama ne ka yi daga dama kar ka yi wallahi ba zai yi ba akwai wani bawan Allah an ce akwai ƙofar shiga aljanna bangaren masu azumi sai da shi kan a yi haƙuri wannan ƙofar shi ba ya wurin kallon ma al'adun yin rawa aiki wani ko kana kallon abinci kana kallon abinci amma ba ya da kariya musamman zafin nan ka zai jinka wani yin a wani irin rawa ko wala ka ji kana ganin wani jini jini haka ba jini ba da yin wani wala ma mun ji sa'an manzon Allah annabi Musa ba azumin da suke yi a zamanin su aka dauki azumi misali kamar yau ko dare da rana ba ci ba ta har sai an kwana talatin amma mu albarkar manzan Allah ne abin da rana mai kama da wanda Qur'ani ya faɗi ya zo da Qur'ani Jibril dare ko mai kama da wanda Qur'ani ya sauka shine manzan Allah Allah ya yi dukkan bukatu Allahumma arzuqa wa bika min sharri ma